idan aka zo sallan juma'a ya halatta mutum ya ƙetare mutane kabla julusil khadibi kafin zaman mai hudu ba a kan yimbari lifurjatin inda mutum ya gano wani kafa wani tsakani na sahu wanda zai iya zama a wurin misali ka shigo masallaci ga nan sahun baya gaba ɗaya a ciki amma can gaba ga wani guri wanda mutum zai iya shiga kuma liman bai riga ya shiga ya zauna akan mimbari ba to yanzu ya halatta ka ƙetare jama'an nan ka je wannan kafan ka shiga ka gan ba domin wani waje da ka hango ba makaruni ne ke wannan ƙetare wa badaha haka nan bayan an gama hudu ba kablar salati kafin ayi sallah wannan mutlakan sake ba kaidiwa ko ka hango gurin shiga ko baka hango ba ya halatta ka ƙetare mutane kai gaba liman ya gama hudu ba an yi sau sau amma ko ba tare sallah ba wannan tsakanin kana iya ketawa ka wuce kamar shi in bayyana sufufi kamar tafiya tsakanin sau wannan shi ma mutlakan ko liman yana hudu ba ko kafin ya shigo masallaci kana da daman in dai ba ketare mutane za ka yi ban je sau tsakanin sau da sau za ka bi wannan ya halatta dama inda aka hana ka wuce gaban mutum in ana sallah ne tunda yanzu ba sallah ake ba ya halatta ka wuce ta tsakanin sau wa kalamin ba'da salati ya halatta mutum ya yi magana kalami ya yi magana ba da bayan an gama hudu ba lissalati har zuwa kafin sallah misali liman ya gama hudu ba ya sauko a mimbari ana gyara sau ana kaza kafin liman ya yi kabbara wannan tsakanin kana da daman ka yi magana kana da daman ka tambayi dan wanka ku ɗaya ɗan hiran ku ku yi ne duk abin da ka sani ba hana ka kana da daman yi wa zikirun kalla sirran hakanan ya halatta mutum ya yi zikiri amma zikirin kalla da ya karanta kar yayi mai yawa sirran kuma a boye lokacin da liman yake hudu ba ya halatta liman yana cikin hudu ban ma akwai dan azkar inda ka dan karasa ba amma dan kadan ne ka dan yi shi a boye wannan ba a hana ba amma in yayi yawa ba a so makaruhi ne sannan ka daga murya shi ma makaruhi ne shi yasa yake kalla kuma sirran wa nayu khadibin hakanan hanin mai huduba au amrihi ko umurnin shi ya halatta mai huduba yana cikin huduba yace kai wane ka daina magana a masallacin juma'a ana magana wane shigo nan ga guri wane kaza mai huduba yana cikin huduba yana da damar yayi umurni ko ya hana wani abu yana cikin huduba wa ijabatuhu kuma ya halatta mutum ya amsa wa mai huduban kai dan me kake kaza shi mai wa limamin kana da wani dalili wanda bai sani ba kana da damar amsa mishi ya kamta ka dawo ana hudu ba ka ce wallahi wani yaro ne zai fada kwatanni na gidan kawar da shi kaga ai wajibi ne ka san cewa wannan yaron zai shiga hatsari ko wani makawo ne zai fada rami ka ga ya marge hujjan da yasa kai abu kaza din shine ijabatu da ya halatta in ana hudu ba wa kuriya ta kadin qabla julusi li ghairi furjatin an karanta ketare sahu kablar julusi kafin limamin ya zauna akan mimbari amma an je da gairi furjatin in ba wani kafa ka hango wanda zaka je ka shiga ba kaga can mun ce yi furjatin ko watar kudurin fihi ma makaruhi ne barin tsarki fihi ma a cikin hudu ba biyan limami ya zo ba alwala sai yayi hudu man sanne je alwala makaruhi ne wal amali yawmaha haka nan barin aiki ranar juma'a wai saboda juma'an ka ce ba za ka yi aiki ba shi ma makaruhi ne sai dai kawai in ka ga ranar ce ta ma a matsayin ranar hutu ba dan juma'an ba wannan ba matsala wata na ne saboda ka san kullum irin wa'annan abubuwan ana yi ne dan a saba wa yahudawa da nasara tunda yahudu ranar da suke girmama ba su aiki nasara ma ranar girmama ba su aiki to kai karka bar aikin ka dan wannan in kai ka kamar kai koyi da su kenan wata nafulin indal indal azani makaruhi ne mutum yayi nafila yayin kiran farko din nan da ake yi amma karancin lijari sin ga wanda yake zaune ladani ya zo ya zo kiran sallah amma wanda ya shigo masallaci ya dace da lokacin kiran sallah in an gama yayi nafilan shi daidai ne sannan sharadi na biyu yukuta dabihi shi wannan mutumin idan ya kai matsayin da ake koyi da shi yawa babban mutum ne wanda in yana yi ana koyi da shi har ƙarshe amawa za su rika ganin kamar wani abu ne mashru'i illa din yayi kiran sallah a tashi ayi nafila to wannan shi aka hana amma idan ba mutum ne wanda ake koyi da shi ga magari ne iri na wanda dan nayi ma ba wanda zai gani ba zai koyi da ni to wannan dan ladani ina zaune ina aiki na ladani yayi kiran sallah yana gamawa dan na tashi na nafila ba makarushi bane sai wanda ake koyi da shi wa uduru shabatin gaira muftinatin hakanan makaruyi ne halartar ainihin budurwa wanda ba za ta fitini mutane da kyanta ba kagan za ta fitini mutane bai halarta ba aha wasafarin ba da alfajiri hakanan makaruyi ne tafiya bayan huduwan alfajiri ranar juma'a bayan huduwar alfijir mutum ya tsiri tafiyan da zai hana shi sallan juma'a makaruhi amma idan har shine yace wa haruma bi zawali idan ko rana ta riga ta yi zawal lokacin juma'a yayi ba tare da kai sallan juma'a ba kana gari ka tsiri tafiya wannan haramun ne dole sai ka jira an yi sallan juma'a tun da yawo kanka ka takaddin kaman ketare wuyan mutane au kalamin ko yin magana fi kudu ba ta yi a cikin hudubobin liman guda biyu liman yana cikin hudu ba ka zo masallaci ana cikin hudu ba ka ƙetare mutane haramun ne haka nan ana hudu ba kana magana shi ma wannan maganan haramun ne wa bainahuma haka nan tsakanin hudu ba biyun an gama hudu na farko liman ya zauna kafin ya tashi hudu na biyun ka ƙetare mutane ko kai magana shi ma haramun ne kuma fa walau lam yasma ko da mutum baya jin hudu ban bi halatta yi magana ba illa an yalguwa sai dai idan limamin ya yi yasuwa ya yi yasuwa ya fita maudu'i yana cikin huduban sai ya ce to amma ba kun ga siyasar nan ta kusa kun ga abin da zan gaya muku ku zaɓi ya fara wannan to kaga ya fita huduba kuma ya ci gaba da gidan ku kuna hira lokacin da ya dawo kan maudu'i sai ku shi yawa shine illa an yalguwa yana yin ya'a da can asali ba akwai wanda ma in yawo minbari akwai wanda in bai zazzaka ba ma za a ce hudubar ba ta yi ba to yana fara wannan zage-zagen kuma ya ku fara hiran ku yana dawowa kan hudubar shi da aka sani sai ku shiru ko ku saurare shi shine illa an yargo sai dai idan yayi yasuwa to anan kuma kuna da daman hirar ku wasalamun haka nan haramun ne yin sallama idan ana huduba wa radduhu da mai da sallama wa tashmitu adisin da gaira mai atishawa wa nayu lagin da hana ainihin mai yasuwa mutum ne ana huduban yana ainihin wani abin da ainihin bai dace ana huduba a yi ba to wai ka hana shi ma haramun ne au isharatun lau ko ka masa nuni bi haramun ne au akalin ko ce au shurbin ko sha wabtida'u salatin da fara sallah bi kuruji da zaran fitowar liman liman kana gani ga liman ya fito amma ka fara nafila haramun ne ba yadda ba wa inni dakilin ko da mutum yanzu ya shigo ba ka shigo liman ya fito to dole ka zauna wala ya dau dakilu amma wanda ya shigo bai san da liman ya fito bai fara nafila ba za a ce idan shigo liman yanki nafilan bai cike ta illa in ta amma da sai dai idan da gangan ya san liman zai shigo ya fara nafila anan za mu ce yanki wabu suka bai'un an ɓata ciniki wa nawuhu da makamancin ciniki biya ganin sanin da kiran sallah na biyu tunda Allah ma ya ce wa zarul bai ako to yanzu ana yin kiran sallah na biyu kuka yi ciniki ko makamancin ciniki kawan kullin ijara kullin musaka kullin kira'i da sauransu to wannan duka za a ɓata shi fa in fata idan abin ya riga ya yi fauti ma fato dole a fata a fata falkimatu shi wanda ya sayan ya biya kiman abin da ya fauti a wajen shi idan ya biya kiman sannan a miyar masa da ainihin kuɗin shi kuma kiman za a yi ne hinal kabdi lokacin da ya karɓi abin ba lokacin ciniki ba ba kuma lokacin da abin ya yi fauci ba saboda ka san biyu a yana da faɗi wani hukuncin za ka ji mun ce yawmal qabdi kamar wannan wani hukuncin za ka ji muna cewa yawmal aqdi ran da kulla cinikin wani lokaci kuma za ka ji mun ce yawmal fauki ran da abin ya bata kowanne ya danganta da yanayin shi wannan abin da kuma yanayin cinikin da ake to ka ga a juma'a ne ana huduban juma'a ko kuma ana kiran sallan juma'a kuka yi ciniki shari'a za ta ɓata miyarmar da abin shi karɓi kuɗinka ai abin ya riga ya ɓata ko na siyar ko keke ne na bawa ƙanina sai mu ce to ai kiman abin ka biya kuma dan yaushe za a yi kiman sai mu ce yawmul qabdi ko hinal qabdi kiman lokacin da ka karba abin kuɗin shi nawa ne ba mamaki yanzu farashi ya sauka ba mamaki ya hau na'am na'am yawmal hukmi da yawmal fauti yawmal yawmal aqdi da yawmal fauti da yawmal qabdi kowanne daban ne yawon hukumi akwai yawon hukumi yawon hukumi ran da aka yi hukuncin kaga ba yanzu a biya ba yawon fauti kuma ran da abin ya bata yawon akadi kuma ran da aka kulla cinikin shine magana sannan hinar kabdi kuma lokacin da ka karba ai ba lalle ne lokacin da aka kulla a ce lokacin za ka karba ba wa uzuri tarkiha uzurin barin ainihin sallan juma'a kan jama'a kaman uzuri ne na barin sallan jam'i shine shiddatu walin tsananin laka an yi ruwa gari ya kwaɓe yadda in ka shiga kana tafiya dole zai sa ka har sai ka tuƙe takalmi to wannan zai iya sa ka bar zuwa juma'a sai Allah ya kai mu sati mai zuwa wa madarin haka nan ruwan sama ake kaman da bakin ƙwarya har ya kai ga dole sai mutane suna rufe kai suna guduwa wannan zai iya sa ka bar zuwa juma'a waju zamin haka nan kuturta ke damun mutum ya je nemi magani kar ya je damu mutane wa marabin rashin lafiya mutum bai da lafiya ranar juma'a ya sauka a kan shi wata muridin ko jinyan mara lafiya ko jinyan waye in dai kai ne mai jinyan shi dalilin jinya baka je ba matsala wa shiddatin maradi qaribin haka nan da tsananin rashin lafiyan wani makusance shi wani dan uwan shi ne ko yayan shi ko baban shi ko jatumarsa ba lafiya to ko ba shi yake jinyan ba in rashin lafiyan yayi zafi dalilin wannan zafin rashin lafiyan yana juma'a juma'a ba laifi bane wa nawiyi da makawancin makusanci kaman matarsa da sauransu wa khawfin ala malin hakanan da tsoro bisa dukiya za ku je juma'a to amma fa in kuka je akwai yan ta'addan da za su shigo su muku barna a unguwa dalilin wannan sai aka wari wasu zauna su yi gadin dukiya kar su je juma'a to wannan ba laifi bane kuma wannan dukiyar walau di gairihi ko da nauni ne ba naka bane ko da dukiyar ba naka bane amma an kaje juma'a wannan dukiyar za ta halaka dalilin wannan kamar juma'a ba kai laifi ba aw hamsin ko kuma tsoron tsarewa aka ce ana kwashe saboda hukuma ba kuɗi sai an kakkawa mutane za a dan samu abin da za a dan ka karba na beli dalilin wannan ka ya ka zuwa juma'a ba laifi bane aw darbin ko kuma duka aka ce ai yanzu wani ya tsaya wani dan ta'adda ya tsaya hanyar masallaci kuma hanyar ɗaya ne duk wanda zai wuce sai ya sha bulala uku dalilin wannan bulaloyin ka ki zuwa ba laifi bai wa ƙuryin da tsaraici ran juma'a kawai barayi suka sauko su kamar kakkab har kayan da zai sa ba shi da abin da zai sa ya fita juma'a to wannan shi ma yasa bai je juma'a ba ba laifi bai wa ra'iyatin karihatin hakanan da wari mara daɗi mutum yana tare da mummunan wari ko ya ci tafarnuwa ko ya yi wani aikin wari ya zama jikin shi din yana warin da in ya je zai damu mutane to wannan zai iya barin juma'a don wannan amma shi wari fa ya jibu izalatuwa in amkana wajibi ne gusar da wannan warin in dai zai yiwu ya gusar da shi wa adam wujudi qa'idin lil'ama li'ama haka nan idan makawo ne rashin samun dan jagora uzuri ne na ainihin rashin zuwa juma'a wanda bai laifi ba amma fala ya tadi da nafsi idan ba zai iya zuwa da kanshi ba amma makawan da ya gama gari ka sai yanzu wani makawan ma yanzu akwai wanda yana zuwa nan zai aran ma a kan wanda ka aiko ne ka duk inda ya ji sai inda yake wai juma'a ya kashe jiki wallahi ni makawan ne ba da dan jawo dole ya ji shi yasa yace la ya tadi da nafsi in ba zai iya zuwa da kanshi ba aha Eh wata muridin. Eh, na fi wannan, za a ba